الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجلس منا 48 daidai kenan a cikin wannan wata na aljumada asaniya nawa ga shiyo sha biyu ga watan aljumada saniya tsakaninmu da ramadan kaga duka duka wata biyu ne kenan da rajab shaban ramadan shekara ta 1444 bayan hijirar manzo daga makka zuwa madina sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma a cikin baka ranar biyar yau haka ne ga watan ɗaya watan janairu shekara ta dubu biyu da ashirin da uku to za mu tashi hadisi mai lamba mai tanne da sittin da biyar ikra bismillahirrahmanirrahim babu babu hudbi junubi min qira'ati alquran اخبرنا علي بن حجر قال انبانا اسماعيل بن ابراهيم عن شعبه عن عمرو بن مره عن عبد الله بن سلمه قال اتيت عليا انا ورجلان فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من الخلاء فيقرا القران وياكل معنا اللحم ولم يكن يحجبه عن القرآن شيء ليس الجناب
hadisin nan ruwayar Ali bin Hujjar ne kuma mun bayani akan shi a baya mutum ne fiqa amintacce Ismail ibn Ibrahim shi kuma daga Shu'ba Shu'ba ibn al-Hajjaj Abu al-Bastam shi kuma daga Amr ibn Murra shi kuma daga Abdullah ibn Salama to wannan shine matsalar ita wannan ruwayar shi wannan mutum Abdullah ibn Salama al-Kufi imamu shafi'i yana cewa saboda wannan mutumin da ke cikin wannan salsalar riwayar hadisin bai tabbata bai inganta ba shi yasa da malamai suka ci hadisi ne da'ifi ko da dai ma'anar shi karbabbe ne cewa ni tare da Ali ji shi Abdullahi dan Salama kenan sayyidina Ali Allah ya kara mai yarda yace ni da wani mutum eh ni da mutane guda biyu an gane ko sai sai na like cewa manzon Allah ya kasance yakan fito daga alkhala alkhala shine kamar ka ce bayi a wata Hausar ko makiyoyi ko matsuguni an gane fa yaqra'u alquran ya kuma karanta qur'ani wa ya'kulu ma'ana lahma ya kuma ci nama tare da mu ولم يكن يحجبه يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة با وانا أبو دكي كنج منزن الله صلى الله عليه وسلم قبر واتو عينهن القرآن مي جرما قبر كرن تاشي إن با جنبا با توننسي أكتي ليس لفظ ليس وانا كلمة ليس كنزو عربية أمانا أكو laisa kan zo a matsayin fi'ili in ta tadda wato ismi da khabari sai ta shiga layin kana wa akhwatuwa ta yi aikinsu laisa al-ghulamu hadiran kaga fi'ili ne sai dai fi'ili ne suna kiransa daskararre jamidi saboda baka iya siganta fi'ili mudari daga laisa zai kace yalisu ko lis ba zai yiwu ba عرفتم amma idan ka ce ja'a ji'uji tayyib amma dai laisa takan zo kamar da na faɗa a ma'ana nawa a ma'ana uku takan zo na farko kamar da muka faɗi wato takan zo a da zimmar fili ɗaya kenan na biyu takan zo a matsayin la kawai la akaltun lahama lal khubza sai ka ce laisa khubza suka ce laisa a wurin la take nufi kawai innama akaltul khubza ليس لحما أي لا لحما سيزا منصوب سكت توشيني أنا ليس كما تكنزو أما تكنزو الجارة للمجرور أنغانيكو واتو ليس هناك أكرم كما رأيت أكرم الناس مثل زيد ليس أبي بكر ma'ana abubakar ne kawai fi shi zai duke da laisa nan takan yi masuna menene kasara a cikin tadawuli na lugal arabiya inda laisa take da aiki kenan tsaye to shi wannan hadisi namu da ke gabanmu a yanzu wato ya zo ne da lafazin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam an gane ko ba abin da ke hana shi karanta ƙor'ani in ba janaba ba shi yasa nasa'i yayi babi babu hajjubul junubi sha makace iyakance yiwa mai janaba kan da garki gabarin karatun ƙor'ani kuma hadisin mun ji shi to sai ina so in shiga cikin aunul ma'bud na sharhin abu dawud ya sharhi mai tsada akan wannan magana ina fata an gane ko tare da ya ce hadisi ne da'ifi kuma haka yake saboda dalili ga daidai inda nake nema a wurin inda yake cewa walam yakun yahjubuhu ay la yamna'u ba abin da ke hana annabi sallallahu alaihi wasallam karatun ƙur'ani wato laisal janabata a ɗaya daga cikin hanyoyi guda uku na yadda laisa take me take zuwa a lokal arabiya sai ce bin nasbi قال الخطابي الإمام أبو سليمان الخطابي yake cewa wanda an ce shi yana daga cikin jikokin sayyidina Umar dan al-Khattab shi yasa ake shi da shi me al-Khattabi ya ce abinda ake nufi ghairul janaba wa harfu laisa ila akhir maqal sannan kuma sai yake ce qala al-munziri wa akhrajahu at-tirmidhi wan nasa'i wa ibn majah mukhtasaran wa qala at-tirmidhi hadithun hasan sahih tirmidhi haka yace to amma kuma wa dhakara abu bakr al-bazzar أنه لا يروى عن علي إلا من حديث عمرو ابن مرة عن عبد الله ابن سلمة الكوفي shi wannan hadisi ba mai ruwaito shi daga sayyidina ali in ba ta hanyar wani mutum ɗaya ba mai suna amru ɗin murra shi kuma daga abdullahi ɗan to shi abdullahi ɗan salama al'atiki sun ce mutum ne mai rauni a dalilin samuwarsa cikin wannan isnadi shafi'i ya ce hadisin na bai inganta ba shine kuma dalilin cewa hadisi ne da'ifi tare da hukuncinsa amma haka yake ina fata an fahimta ko to sai yake cewa wahaka al-bukhari ina karanta muku isnadin dan kusan yanda ma'abota ilimin hadisi kan yi keke da keke wajen tabbatar da ingancin isnadi saboda sako suke aikawa daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa wahaka al-bukhari عن أمرو ابن مرة كان عبد الله يعني ابن السلامة يحدثنا فنعرف وننكر wannan mutumin da ke cikin isnadin nan yakan gaya mana hadisi wal wani hadisin mun san shi wani kasa muna masa inkari to yana cikin kuma jerin gwanon mutanen da ke cikin wannan isnadi da wannan dalili hadisi ne kasance munkari wa qad kabira ya kasance ya girma balaga min al-kibar itiya kuma shekaru sukan sa mutum ya manci abuwa da yawa saboda ka'idar wa mannu aminu kisful khalq suna cewa kana ƙara girma ana tawaye ka ne wannan ka'ida ce kawai sai ka iske mutum lokacin ƙuruciya haddasa ta ilimi za ka ji carcarcar gwano ka san hanya amma yau da gobe ta ƙi wasa da haka suka ce tun kana yaro nemi ilimi tun kana yaro tashi ka yi karatu shi yasa ba karamin zalunci bane ka hana ƴaƴanka ilimi tun da kuruciyarsu abinda kai baka samu kayi ba a naka lokacin to kar ka hana su kuma a lokacin da ka tashi neman ilimi na sha gaya muku a majalisin da saurare ka nisanci lamalu guda hudu kun tuna kun mance idza turidu an takuna aliman muta'alliman labudda alla takuna kasulan wala ajulan wala malulan wala jahula karka zamanto kasulan mai yawan ganda karka zama ajulan dan oya-oya karka zama malulan mai yawan kwansara abin ya gundare ne karka zama jahulan mai wauta ka nisanci lamalu guda hudu sannan kuma ka kiyaye lamalu guda uku ka zamanto sa'ulan aqulan fa'ula sa'ulan ka zama mai yawan tambaya saboda matambayi baya bata fas'alu ahli dhikr in kuntum menene sannan ka zaman to fa'ulan hopeful mai fata karatun zan yi shi zan hada shi kar ka zaman to abinda bature ke kira pessimistic ka zama optimistic optimism ba pessimism ba misali to shine ka zaman to fa'ulan ba fa'ulan na ainin fa'ulan fa'ulan na alhamza sa'ulan fa'ulan aqulan ka zama lan mutum very bright ba a gaya maka alif ka rubuta ba'un ka furta ta'un ka haddace jimin ba ya kaza za mushkila ya so ka zamanto ainihin fa'ulun sa'ulun aqulun kar ka zamanto kuma jahulun malulun kasulun ajulun araftum to shi wannan malami wanda a dalilinsa shafi ce wannan hadisin da muka ji bai inganta ba saboda ga abin da ke akwai ya kasance girma sai ya same shi la yutaba'u fi hadisi baya faɗin hadisi a samu wanda ya raka shi take ba shi da mutaba'a kuma daga cikin hanyar karfafa hadisi ta kauye akwai mutaba'a da shawahid to shi ba ma a raka shi a ce kai wani ne ai ya ne kabir ba a fahimtar abin da ya faɗa araftun وذكر الإمام الشافعي رضي الله عنه نعم إمام الشافعي يا أنبت ونن حديثي ناشي وقال سي شافعي يتي لم يكن أحد الحديث يثبتونه تاجمغان لم يكن أهل الحديث يثبتونه مثلا فجن sun kasance ba sa tabbatar da hadisin Abdullahi ibn Salama al-Kufi saboda uzurin da aka riga aka to yana kuma cikin wannan ainihin isnadi din qala al-Baihaqi wa inna ma tawaqqaf kasan Baihaqi kasan Bashafi'i ibn faru kuwa kware da gaske Imam Baihaqi Allah ya ji kansu gaba da yace Imam Shafi'i ya kasance wato wa inna ma tawaqqafa ash-Shafi'i fi thubut hadha al-hadith لأن مداره على عبد الله بن سلمة الكوفي saboda zariyan hadisin kai kawon shi akan wannan mutumin ne kuma ya gamu da mushkilar rauni a dalilin shekaru da suka haushi araftun sannan kuma yake cewa wa kana qad kabira wa أنكر من حديثه وأقله بعض النكرة kwakwalwarsa karfin haddashi da dinsa an yi inkari ko mu sami a cikin jerin gwanin tare da ba a tumar gaske shi to ma ya gama da mushkila ta fuskar mai dama idan hadisi ana iya suka ta fuskar ainihin adalan mutum ko ta fuskar mai rauninsa misali raunin hadda ne da sauki amma wanda aka suke shi adala ya fi muni ai kwarai kuwa wannan ba mu ta ba a kai araftun طيب ده هكا يكي تشيوا وذكر الخطابي أيضا أن الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى كان يوهن حديث علي هذا إمام أحمد wannan hadisi yakan ce kai wannan hadisin sayyidina ali da ya magana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ko yana kan ba abin da ke hana shi illa janaba imam Ahmad kan ce wannan hadisin ali yana da rauni a gare mu ba wai dan sayyidina ali ba saboda menene yace wa yudha'ifu amra Abdullah ibn Salam al-Kufi araftum intaha kalamu طيب sai shi mai aunul ma'bud da ya koro wannan magana sai ce tare da haka wal hadisu yadullu ala jawazil qira'a lil muhdith lil muhdith karka ce muhaddith muhaddith muhaddith haddathana kira muhaddith wanda ya haddace wannan hadisi na nuna maka ya halatta mutumin da yayi kari me ya kari shiga ban daki ka fito ya halatta ka karanta qur'ani bisa dalilin wannan zahirin hadisi in ji mai aunul ma'bud shamsul haqqo al-abadi sannan kuma amma hadisi wanda yake dan karami misali mutum ya shiga ya fi tsari ko da bai kama ruwa ba ya halatta ya karanta qur'ani saboda kari ne dan karami amma ba haya kari ne ba karami ba janaba ita ma kari ce amma ba karama ba dan mutum yayi hutu misali wannan baka ce haramun ne karanta qur'ani ai karamin kari suka ce dalili wannan hadisin amma da ke cewa annabi sallallahu ba abin da ke hana shi karatun qur'ani sai in yi janaba haka abin ake da janaba ba za ka karanta qur'ani ba amma abin da ake gaya maka da sunan cewa ya tabbata ne hadisin bai inganta ba saboda samun wannan mutum cikin wannan isnadin ba gane ba ko kamar kai ne ka ce eh abinda ka faɗa ba ina musu bane amma da ka ce wani ne ya faɗa shi nake maka inkari saboda tsabar technically da kwarewa ne a cikin suna ba komai akai shi mahallin shi araftum saboda ka sai yake cewa wa huwa mujma'un alaihi wa lam narfi khilafan wannan abu ne da aka yi ijma'i tsakanin malamai karamin kari baya hana karatun qur'ani malamai sun haɗu akai wa ala adami aljawaz aljunubi ko malamai sun haɗu a kan cewa baya halatta ga mai janaba ya karanta ƙur'ani ba don hadisin da ke da wannan isnadin ba amma haɗo malamai ne saboda idan ma'abota ilimi suka haɗu a kan matsala ƙwaya ɗaya to abin yakan samu ƙarfi da sai ka ba shi matsayi al'ada ma ta mutanen gari an ce kamar sunna ce sukan ce adatul baladi ka sunna ka sunna kuma sun ce al'ada muhkama yanzu misali ɗaurin aure na shaba da ɗaurin aure babu goro auren bai yi ba amma sai ya zama wani iri a ce ko goro bai kawo ba kuma gaskiya ne ya kamata ka kawo tun da an riga an saba al'adar mutum amma ba akwai zai baka ayan goro ko hadisin goro babu to amma saboda mutane ya zama convention sun saba da shi misali araftun to sai malam ke cewa waqad waqad waradat ahadithu fi tahrim qira'ati al-qur'an lil-junubi wa fi kulliha maqam hadisai tuli tari sun yi magana akan an hana wa mai janaba karatun Qur'an amma dukkaninsu suna da matsala hadisan wa fi kulliha maqal tare da cewa hadisan akwai maqal amma saboda ganin girman janaba aka ce la in kana da janaba kar ka karanta Qur'ani sai idan ainihin wato ya gushe magana ce mai tsayin gaske da yi ba sai na karanta shirin gaba ɗaya ba saboda mu samu abin a muhimmin magana dai shine mu ɗauko maganar shi wanda ke cikin isnadin ga abin da aka faɗa game da shi in ne ta fuskar isnadanci ne to hadisin da'ifi ne to me yasa ya kawo shi ya nuna maka cewa aikin malami ya tafi akan haka shine magana kawai an fahimta hadisi na biyu أخبرنا محمد بن أحمد أبو يوسف الصيدلاني الرقي الرقي قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله اللهم عليه صل وسلم.
وسلم يقرأ القرآن على كل حال ليس الجنابة shine abin da makaranta ba ko ba haka ba hadisi ne na ainihin eh, shi Abdullahi dan Muslim al-Kufi rin sayyidina Ali tarwayar Isa ibn Yunus Isa dan Yunus dan Abu Ishaqa a al-Isba'i ko as-Sabi'i as-Sabi'i wanda karbabben mutum ne kore da gaske amma sukan ce shi ainihin isa ya fi karɓuwa sama da shi yunus ɗin araftun har al'amash babban malami ibn maharan malami dundumi kenan wanda ake abin nan kun gani sai ka iske sun ambaci malami da siffar shi kuma ko da sifar ta tawaya ce amma ba riba ba ce an ce sukan mutane ba riba ba ne inda a mataki shida ne mun taɓa faɗa nan ko wajen suna mana baitocin mutumin nan a mai ɗan ɗingisawa na a to to shi kake nufi ka sifata shi da ɗingisawa ai aibi ne ta suka ce wannan ba riba ba ne al'amash yana da dundumi kun san dundumi ai al'arash ko ba ka ba mai ɗingisawa al'ama ya hayar katsan suna kiransa al'ahawal mai hararagarki ka sifata mutum da sifar jikin shi don a gane shi ba aibata ba giba ba ne shi ne suka ce alƙaduhu laisa bi ghibatin fi sittatin alƙaduhu sukar mutum ba giba ba ne giba ba haramun bace a wuri shida na farkowa mutazallimin wa mu'arrifin wa muhazziri ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر su shida ne cewa giba giba haramun ne a yi giba amma a wuri shida na faɗo ne saboda connection da wannan magana an ce al'amashi babban malami ne amma an sifata shi da halittar shi don a gane shi yi da mutane a wuri shida ba laifi ba ne na farko mutazallimin complainant mai ƙara alkali wani ya cuce ni dan Allah ai mana shari'a suka ce bayanin an cuce ka din nan ai akwai sukan shi wanda ya cutar aure kuma baya wurin to ba giba bane saboda kwatan haƙi ne shine mutazallimin kenan na biyu wa mu'arrifin to ya dace da wannan magana da mai yin kwatance ya oke mutumin nan mai dingisa wannan makawan nan sai idan kai manufarka ka soke shi ne to kuma nan sai mu ce innamal amalu alqadhu laysa bighibatin fi sittatin mutadhallimin wa mu'arrifin wa muhadhdhiri wa limudhhirin fisqan wa mustaftin wa man talaba al-i'anata fi izalati munkari backbiting ba laifi bane a wuri shida na ga mu na farko mai ƙara don a fidda masa haƙƙinsa na biyu mai kwatance na uku wa muhazzirin mai yin kashedi ka zo ka ce in gaya maka ra'ayina game da wani saboda ka ce kana son ka kulla harkar kasuwanci da shi to gaskiya sani na da shi a zalimi ne wannan ba giba ba ne saboda ya amince za ka gaya mai gaskiya ne don Allah mai ka sani game da wani eh to in wani dai wani an yi kasuwanci da shi ya gudu da kudin mutane na gaya maka annabi sallallahu wata mace ta tambaye ta ce ya rasulullah cikin wani da wani ina son wa zan aura sai ce to mutanen nan guda biyu ɗayan su dai in ya daga sanda baya ajewa sai kun gane dibga yake yi ɗayan kuma kankabu ne rowa baya cewa su'uluk to kaga wanne ne ba wanne ne ba to kaga nan shine misalin muhazzir malamai suka ce ashe ya halatta ka faɗi abin da ka sani game da wanda ake so a kulla alaka da shi wanda akwai war a cutu da Allah wane wane ne yazo neman ya a gidanmu me ka sani game da shi a aure ba wasa bane sai kun bididdigi tukun ah dan shi a yana zaga dan shi ne to Allah Allah kyashe mu ba za bayar ba can ga su gada zo mu ji gangan farauta ko a ce to ai kaji kaji a takaici dole ka yi bayani rashin bayani in ya cutu to ka zalunce shi shi ma nan ba riba ba ne wuri nawa kenan ku faɗi alƙadhu laisa bi ghibatin fi sittatin mutazallimin ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر giba ba laifi bace a wuri guda shida mai ƙara mai kwatance mai gargadi da kashedi tunda ka tambaye nan gaya maka na hudu wali muzhirin fiskan haka duk mutumin da baya kunyar Allah yana tallata fasikanci baya tsayin Allah to ai ba shi da rigar mutunci na kare shi a ce dan giyan nan of course zai sha taba a irin ya busa hayakin ya ce to sai me ya sabi Allah sai ba shi da rigar mutunci wannan ku faɗe shi ku ce fasikin nan saboda bai ji kunyar Allah ba suka ce wannan in ka faɗa ba riba ba ne ya sama kan shi rigar mutunci sai a mutunta shi hudu kenan ko na biyar wa mustaftin da mai neman fatawa karma kalla da Allah na ina neman tambaya ne matata ce na yi ce na ba ku misali ne na yi ce fa ne na kirawo baki su zo kawai ta min cin mutunci wallahi ba ta girkin nan ba to ni kuma na son sake ta gafa ta me fatawarka ka ga nan da kace sai maka cin mutunci ai giba kai da ita to amma kai kana son ka san hukuncin abin da ta yi kai ke da laifi ko ita in dai Allah ya sani fatawa kake nema to dama a lokacin neman fata sai ka gurje wani ai misali to nan ba riba bane nawa kenan sannan kuma wa man talaba al-i'anata fi izalati munkari da wanda ya nemi a taimake shi wajen kawar da barna da ake misali da Allah mu jami'an hizba ne misali mun samu labari a wuri kaza ana ce eh can gidan ana zuwa ainin ana batsala a gidan ana kaza kaza kaza kaza matan banza na zuwa mazan banza astaghfirullah ana shan giya a wurin cikin musulmi to ku haɗa kai domin a dakatar da munkari sabon Allah dan in ba ku yi ba idan azabar Allah ta zo ba ta barin babba ko karami da malam da almajiri don kun sani ku yi shi misa na shigo da wannan kisa eh saboda an ambaci al'amash a bangaren mai kenan ta wannan al'amash din tarifi don ka san shi babban malami ne masha Allah hasana ce al'amash mushaf kamar library ne shi to yana cikin wannan isnadi shi kuma daga Amr ibn Murra shi kuma daga Abdullahi ibn Salam al-Kufi wanda mudha'afi ne ko daga kunji shi kuma daga Sayyidina Ali Allah ya kara mai yarda yace manzon sallallahu ya kasance yana karanta Qur'ani ala kulli halin a kowane lokaci laysal janaba sai in yana cikin janaba hadisin kunji matsayin shi amma haka aikin kuma yake nana Aisha take cewa Annabi sallallahu ya kasance ina cikin jinin haila yakan jingina a jikina yana kuma tilawa ƙur'ani shi ƙur'ani ba a so ne a ce ba ka da lokacin da a ce ba a karanta shi ba daidai ba ne ya kamata duk musulmi a ce yana da abin da suka kira wurdi ba wurdi irin na karkace abin da ke ce masa wurdi abin da ke zuwa kullum in ka ce kullum shafi za ka karanta ƙwato shine wurdin ka ke kullum zan yi shafi ɗaya na ƙur'ani shine wurdu anan kun gane to duk musulmi kuma ya kamata a ce yana da ainihin wurdi dinsa na ƙur'ani har ya zama jiki ta yanda in ba kai baka ji kai ban karanta abin da na saba yau ba bari Allah je karanta Allah ka ba mu irin wannan hali hadisi na gaba babin da ke magana akan cuɗeɗe ne ya da mai jinin da mai janaba da zama da shi mai janaba ana iya hulɗa da shi ana iya musafaha da shi ana yi cuɗanya da shi a iya zama a majalisi guda don yana da janaba ko a'a shi ne za mu ce
قال أنبأنا جرير عن الشيباني عن أبي بردة عن حذيفة قال كان رسول الله صلى اللهم صل الله وسلم عليه اللهم صل وسلم وسلم.
إذا لقي الرجل من أصحابه ما سحه ودعا له قال فرأيته يوما بكرة فحدت عنه ثم أتيته حين ارتفع النهار فقال إني رأيتك فحدت عني فقلت إني كنت جنبا فخشيت أن تمسني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم إن عليه المسلم لا ينجس إن المسلم لا لا ينجس يا سلام wannan hadisi shine hadisi mai lamba maitan da 67 hadisin Isaac ibn Ibrahim ibn Rahuya ko hadisin Jarir daga Shaybani daga Abi Burda dan Abu Musa al-Ash'ari shi kuma daga Huzaifah al-Yaman ko yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya gamu da wani mutum idan manzon Allah ya gamu da wani mutum cikin sahabban shi sallallahu alaihi wasallam ma sahahu sai ya cuɗanya da shi a yi gogayya da shi a zauna a tattauna a ji labarin mai shi ne ma na masu kenan tare da yana da janaba ɗin kuma wada alahu ya masa ma addu'a cewa yana da janaba bai kore masa wannan ko ai wannan hulɗa tare da shi ba fara'aituhu yawman sai rannan sai na ganshi waye ke wannan magana huzaifa sai na ganshi shiwa madalla rannan sai na ganshi yawman bukuratan da safiya fahittu anhu ai sai na kauce shine hittu kenan saboda ina da janaba kuma da safiya zaka hararo kila an samu lokaci bai samu ya wanke janaba ba lokacin kila ka ce a to bai sallah su bai ba a ka sani ba ruwa kuma ya taimama tunda ya halatta in mutum yana da janaba babu ruwa ya taimama ya sallah janaba an ɗauke ta an ba ta suspension ne amma sai ka wanke daga baya ka sani ko irin wannan yanayin ne a ratun? tsayi saboda ka sai ke cewa sai na gan shi fahittu daga hada ya hido menene masdarin hittu haida kusa littafin al'imamu ya halkina ne mai suna haida muhimmin littafin ɗaliban ilimi su karanta shi sunan shi alhaida inda malamin ya tona asirin ibn abi du'a daga cin irinsu ainihin malam fada wanda suka halaka mutane irinsu ma'amun saboda aƙirin mu'tazilanci su suka azazzala wutar ƙur'ani makhaluki ne aka zalunci malamai da yawa a wannan lokacin tayyib ya rubuta littafin suna alhaida ma'ana kaucewa ga gaskiya ganta ka dan kauce mata misali so kenan abinda nake cewa hittu masdarin sa shine me kamar da muka ji haida shine diversion araftun naga manzo Allah sallallahu alaihi da safiya malam sai na kauce thumma ataituhu hina tafa an-nahar sannan sai na je wurin shi lokacin da rana ta daga faqala sai manzon Allah ya ce inni ra'aituka fahitta anni huzaifa na fa hango ka amma ka kauce min ko kamar yana tambayar sa me yasa kai haka ne ko fa qultu sai nace wa kenan sai nace da shi inni kuntu junuban ya rasulullah wallahi ina da janaba ne a lokacin kuma ina jin nauyi a ce jikina da janaba ya shafi jikinka Allahu akbar fa khashitu sai naji tsoro an tamassani karka shafi dan muka hadu da kai muka rungumi juna ka girmama mu to ni kuma ina ganin ina da wannan dauda a ce in shafe ka ka ji dalili na ke to kenan ashe mutum yakan yi abu ba tare da ma ya san mahukunci ba tukun zuciya sai ta bashi shi tunanin shi ne amma abin da yake tsammanin ashe to ba haka bane domin gashi sai ga mai sai ci a sai ce innal muslima la yanjusu to kai man na binka ba musulmi yana zama najasa ne saboda shi yana ganin tunda yana da janaba to ya najastu kenan to ita janaba ƴan uwa kazanta ce janaba kazanta ce ku faɗa mana kazanta ce mana amma ta ma'ana ko ta gangar jiki ta ma'ana ta ma'ana tunda sabanin ka ce ga inda fitsari ya taba ka shi wannan kaga ta jiki ne ga inda ba haya ta ce ga ka wannan ta jiki ne amma ita janaba kazanta ce in ka so ka ce kari ne babba amma na ruhi shi yasa kafare suka zamanto najasoshi saboda ba sa wanke jiki daga janaba amma ba wai dan physical appearance din su misali an gane ah in ba haka ba in jikin ya taba jikin kafiri sai ka ji sai an wanke sai an wanke kenan la ba haka bane shi yasa in ya musulunta ai mun karanta da ko a baya a cikin nisa'i cewa da ya musulunta ya je wanka haka ne ko to da haka sai ce da shi ai musulmi baya najastuwa wannan hadisi tabbatacce ne ci gaba
أخبرنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثني واصل عن أبي وائل عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنب فأهوى إلي فقلت إني جنب فقال إن المسلم لا ينجب sakon ɗaya ne musulmi ya fi da wani hadisi da sauran malamai tabbataccen hadisi hadisin isaac ibn mansur mutum ne fiqa nasa'i ya wafaqa shi daga yahya al-qatan al-ahwal wanda har abdurrahman ibn mahadi yake cewa an yi tankiya wata ran a majalisin shu'ba aka ce to waye alkali sai suka ce idan al-ahwal ya zo yahya qatan kenan ya zama alkali ana zaune sai gashi zo kuwa sai yanke hukunci ya ba shi uba rashin gaskiya sai ce wa man yastati'u naqdaka ya ahwal tab wa isa yayi janja da kai ya ahwal kenan mutum ne ainihin thiqa araftum yace haddathana mis'ar shine mis'ar ibnu kidam suna ce da shi al-mushaf thiqa ne wato malam an yi bayan Allah da suka wuce kai ne kake takama da ainihin ms word da kwamfuta da sauransu misali ƙoƙarin wasu ne kake ta rikici a kai su madarar karatu ne suka ɗauko daga mafogan shi kacin da ba su da typewriter ba su da kayan rubutu ba su bukatar zauna farar sun rubuta littafin shafi ɗari lokacin ƙarƙar hakikanin madarar karatun kenan zaka da dingil fefete ake ta yi kawai kokarin wasu ne ta bakin albani ta ta'alamu ala nasi bi ulumi ghairik kana mutane kawai da karatun wasunka misali haka da ya kira ɗaliban ilimi yau ito amma ai dole ai haka din to sai mu zauna kuma ai ba sai yi ba misali tilka ummatun qad khalat laha wa lakum Allah ya tara mu da su akan alkhairi gaba magabatanmu ne muna kimanta su suna da daraja ba don kokarinsu ba yau mu asuwa kuma ƙananan alhaki Allah ya dada su gaba saboda ka yan uwa masu girma sai yake cewa haddathani wasil an abi wa'il shi kuma daga wazir abi wa'il babban tabi'i ne araftun yace annan nabi sallallahu alaihi wasallam laqiyahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya gamu da shi ainihin huzaifa alhali yana da janaba fa ahwa ilayya wannan lafazi ahwa lafazi biyu ne ko dai ahwa ko hawa in ka ce ahwa da alhamza miƙa hannu ga mutum da yake kusa da kai ahwa ke amma hawa in yana nesa da kai haka ma bata lugha suka yi taujihin wannan lafazi guda biyu fa qultu sai ne ce inni junubun ya manzon Allah ina da janaba fa qala sai ce innal muslima لا ينجس غالبا اللغه العربيه كمل لإراب ان المسلم ان حرف التوكيد و والنصب طيب ina sunanta ina sunan inna almuslim ko to la yanjusu la yanjusu tunda in dai kana da ainihin ismi ya gamata ka samu khabari to ina khabari ina ito ai ba lafazi ɗaya ba ne yin khabari ne a wannan ai fili ne me za ka ce shi ka ce a'a layan ji su yi mata li'irabi mai zaman kanta sannan ka ce fi mahallin khabar la nafiya ba ka ba ne mabaniya yanzu su fi ilimu ba ne marfan ma هكا نيكو والجملة من لا وينجس وقع في محل الرفع خبر كوبا كوبا رفع بني اها صبر هكا ان المسلم لا ينجس وزي بان اين خبر كما قايا ده ده وحلا sai dai ka ce gairu najisin yayi gairu lafazi to dan ka hutar da kanka sai ka ce kawai a da lafazin da muke so da lafazin najis muke bukata tsarin kuma ka shiga wani lafazi da mai an gane ko saboda haka musulmi baya najastuwa wannan hadisin kenan dan uwan wanda ya gabata ne ko hadisi na gaba أخبرنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر وهو ابن المفضل مم.
قال حدثنا حميد عن بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في طريق من طرق المدينة وهو جنب فانسل عنه فاغتسل ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء قال أين كنت يا أبا هريرة قال يا رسول الله إنك لقيتني وأنا جنب فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل فقال سبحان الله إن المؤمن لا يجوز to kaga nan sai da annabi ya ma tasbihi kenan kakan ce subhanallah dan nuna mamaki ya aka yi abu kaza ne ko ka nuna "Ah, abinda kai nan fa da gyara ka ce subhanallah tasbihi kai sannan kuma za ka ja hankalin wanda ya wannan abin zuwa ga abinda kai din nan fa kuskure ne shi ya fi kyau ka ja hankali da tasbihi sama da ka kyari mutum nan ai tasbihi kai عرفتم حديث أينين حميد بن مسعدة حديث بشر بن المفضل حميد بن بكر أبي رافي حديث أبو هريرة أبو هريرة يكي تشيوا النبي صلى الله عليه وسلم يا جمد أبو هريرة وترا في طريق من طرق المدينة في طريق أو تحنية من طرق المدينة كتكين حنيو يم مدينة كنان madina tana da me? tariq guda daya da yawa fa turuq tayyib wa huwa junubun alhali shi abu hurairah yana da janaba a lokacin kenan ashe irin wannan ba da huzaifa kadai faru ba haddawa madalla shi abu hurairah fan sallah can sai ce fahibtu nan kuma fan sallah duk mana ɗaya ne sai dan kauce sai dan shakona sai dan gwamutsa fan salla kenan ko anhu gabarin annabi sallallahu alaihi wasallam faghtasala sai da yaje wanka tukun ya tabbatar ya tsaftatu tukun sannan kuma yace sai je gun annabi fa faqadahu annabi annabi ne mai shirasa me yasa yace ne mai shirasa saboda yana daga cikin waɗanda suka fi kowa lazimtar majalisin manzon Allah Abu Hurairah shi yasa ya fi su tarin hadisi والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر haka su ya faɗa ko a takaice wanda duk suka fi samun tarin hadisai na manzon Allah Abu Hurairata sanan Ibn Umar to haka manzon Allah bai ganshi ba saboda dalilin ya dan ja da baya je ya wanka sa'annan ya dawo falamma jaa lokacin da ya zo wa kenan kala sai ya ce da shi wa kenan madalla idan kana bin siyakin magana ba san ce da kika zaba ne kawai annabi sai ya ce da shi sallallahu alaihi wasallam aina kunta ya aba huraira ina ka kasance ne ya aba huraira shin kuna jin a wannan tambaya akwai rankashin kai ciki babu an ce kai mara hankali don me baka zo makaranta ba lalata wani shine kwankwasar kai amma ina ka kasance ya abu horarata kaga akwai talattufi ciki ina ka je ne kala ya rasulallah sai ya ce ya manzan Allah kun san na sha faɗa ba a cewa ya ma'aikin Allah wannan hausan karkatacciya ce na sha faɗa da kuma dalili ka koma ƙa'idar hausa ba za ka ce da zai ma'aikin Allah ba ko da dai haka bahaushe ke faɗa ko manufar shi mai kakkiya ce amma wannan ba zai sa a kyale inda kuskure a kasa faɗin kuskuren kuma mun sha bayani akan wannan ya ce ya manzo Allah innaka laqitani wa ana junubun fakaritu an ujalisaka hatta aghtasila ya manzon Allah ai kaga mu da ni ne a lokacin na da janaba sai na kyamaci shine fakaritu kenan sai na kyamaci a ce in je in zauna kusa da kai ina da janaba gara in je in yi wanka tuku ka ji dalilin zuƙewa ta kamar yadda wa ya gaya mai kenan huzaifa faƙala sai manzon Allah ce subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah wannan lafazin tasbihi muhimmin lamari ne wani annabin Allah ne aka yi jifa da shi a teku kifi ya laƙume shi cikin lafazin neman fita akwai tasbihi ciki shi ne wa ya ce la'ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min al-zalim an gane ko? subhanallah bai mace subhanallah azim ana so a faɗa? subhanallah wa bihamdi subhanallah azim annabi ce kalmomi guda biyu sallallahu alaihi wasallam masu saukin fada ba masu nauyi a sikeli Allah na tsananin son su to me yasa ba za ka faɗe su ko ba zai baka wahala ba ka ce subhanallahi wa bihamdi wallahi babu wahala na tabbata kafin ka kwanta bacci zaka iya faɗi ma sai da carbi zaka yi cikin carbi uku amma sai ka ga mutum bai wannan ba ya yi awa uku a tiktok a whatsapp kuma ina abin arziki ma yake turawa sai ka iske zancen banza ne kawai ya za ka yi wasa da rayuwarka haka ya za ka bari shaɗan ya daka maka wawa a kayanka na zuwa lafira kalma mai sauki kalimatan masu saukin faɗa a baka to Allah ka sa mu karfin zuciya ka ba mu ikon cin amfanin lokaci kafin lokaci ya cinye mu ya Allah to sai annabi ce subhanallah innal mu'mina la yanjusu ai mu'mini ba yana jinsu da kai kamar tsarkake kai kuma ce wala tuzaku anfusakum kai mu'mini ka ce insha Allah amma kai musulmi ne ka ce kware kuwa da gudu nan ba saboda wato muminanci is a degree higher saboda misali kawai musulmi farar hula shi yasa aka ce mumini baya zina Allah kuwa mumini baya sata mumini baya shirka ko ka iya samun musulmi gama gari ya aikata wannan Allah ka tsare muka kare to annabi sai ya tabbatar ma Abu Hurairah yace ai mumini baya najistuwa kenan abin fahimta abu hurairar ta menene mumini ne hana lokaci lokaci ya yi mu kara ko to mu je ga to asu suke da time akwai minti biyar ko karo mana hadisi daya wanne ne a tashi babu su khidamil kha'id kenan to mu tsaya wurin ko to shikenan sai ku cike filin da tambayoyi ko in cike ni da tsokaci da nakan yi lokaci-lokaci ni tsokacin da zan yi na so a ce na yi ran da ake ɗaya da ake cewa sabon shekara ta bature tsala da ikonsa ba mana gida lokacin duk talatin da ɗaya ga watan disamba rumawa a al'adarsu na kafirci sukan taru da zimmar cewa gunkin da yake shine gunki mai kai biyun da ake kira janus shi suke kira the god of beginning to yakan shigo musu da alkhairi da kaza kaza kaza to wannan gunki shine ainihin paparoma gregory ya shigar da shi cikin jerin kalanda a 1582 aka mai da shi ainihin january shi yasa suke bikin happy new year kuma abin bakin ciki musulmi da yawa suna faɗin happy new year wanda kuskure ne kai wannan abu din ba ruwanka da cewa to ai yanayin zaman kasa ne lalala ko da zaman kasa ne ai kai musulmi ne kana da aqida akwai inda ba za a shigo maka ba ka tsaya ka kare ɗaya kenan na biyu bikin da wasu kan yi na bikin christmas kan ce daga happy christmas ina maka murnar christmas shi mana haramun ne ga musulmi yayi ba sai kai wannan zaka zauna lafiya da abokinka kirista ba shi wa dole bane maka naka misali ka ce da shi a'a ina da red line da ba na ƙetarawa ina da layi jazir da ba zan ƙetara ba kamar da na gaya musu talatar da ta wuce a hirar da suka yi da ni a tuesday live a nt abuja na ce we have red line that cannot be crossed lakum dinukum waliyadi amma abokanai ne mu zauna tare wannan abu ka'idar mu ita ce LTLT learning to live together mu zauna amma lakum dinukum akwai yadda ba a ketarawa to wannan muhimmi ne a kiyaye wannan a san da wannan a tsara wannan sannan kullum mu yi ta addu'a Allah ta'ala ya ba kasar mu shugabanci na gari babban abin da muke roƙon Allah kenan shugabanci na gari shugabanci mai rai shugabanci nagartacce kowaye Allah bai in dai nagartaccen mutum ne Allah ya bashi wanda kake hankorin shi kake so kai so tayi ba shi bane alkhairi to in ka maida ma Allah komai ka huta duka daina wani hakilo da furun su misali an gane ko saboda duk wanda ya je wurin ba musulunci zai ma aiki 100 bisa 100 ba da fata an gane ko to amma akwai abin da kai kasan ya fi kusa da addininka da kuma kwantar da hankalinka karka kalli wani ɗan takara cikinsu kalli ina addininka ake so a ce mai irzi wannan shine abin da wasu kansu ya kulle musu gane ba ce wai ana magana wani ko ke ta maganar wasu misali ko ke da wasu jam'iyya ko ta siyasa muna maganar addinin mu ne ake so a ce masa mutunci abin da muke kallo kenan in takaran ka je ka yi ta yi da jam'iyyar ka misali amma da simmar cewa addinin nan ake so a taɓa shi shi muke kallo mu nuna ma waɗanda ke wannan ƙasar musulmi mu ke da yawa demographically ta fuskar ya mun fi ku yawa to na ake so a nuna cewa ƙarya ne ba ku da yawa ɗin kai kuma ka je kano mai gudun shi wani wani wannan kai ka sano da wannan ciwo saboda killa kullewa kai da rashin fahimtar inda aka dosa to haka Allah ya samu dace abin da yake alkhairi Allah ka tabbatar mana sharri Allah ka kauda mana shi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaikum wa rahmatullahi